بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايا هكا yan uwa masu albarka ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da haduwa a wannan masallaci mai albarka a yau safiyar litinin 12 ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda shine daidai da uku ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya a wannan majalisi a yau zama na shida kenan ku zama na shida domin gudanar da tafsirin wannan sura mai albarka suratun nur jiya idan ba a manta ba mun kwana a daidai gabar faɗin allah maɗaukakin sarki innan ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum malama ta karanto mana waɗannan ayoyi karo biyu da haka yanzu kai tsaye za mu dora duba da cewa inda muka kwana a kai ɗin a tsakiyar aya ne allah maɗaukakin sarki yana magana ga bayinsa muminai da cewa waɗanda suka zo da wannan ƙire da ƙage da ƙarya da suka ƙirƙira da sharri da jifa ga nana Aisha radiyallahu anha ba wasu bane ba usbatun minkum wani yanki ne na jama'a daga cikin ku Allah yace la tahsabuhu sharran lakum kada ku dauka wannan al'amari sharri ne a gare ku zalla bal huwa khairul lakum alkhairi ne a gare ku mun kawo maganganu na malamai na fuskokin da wannan alkhairi ya bayyana zahiri ga waɗanda al'amarin ya auku a kansu ko kuma sauran muminai wanda al'amarin ya shafe su ta fannin yadda wannan al'amari ya zamanto wata rariya ce da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta tace bayansa waɗanda suka kasance muminai tsansa suka kyautata zato ga iyalai da alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wanke na na Aisha a cikin littafinsa wanda yake babu yashi القرآن من جرما الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد Allah ya saukar da bara'ata akan wannan al'amari da haka Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa li kulli mri'in minhum maktasaba min al-ithm daga cikin waɗannan usba din ma'ana daga cikin waɗannan mutanen kowa yana da gwargwadon abin da ya samu na laifinsa gwargwadon abin da ya samu na zunubin da ya aikata ma'ana abin da wane ya samu na girman laifi ba shine irin wanda wane ya samu ba domin wanda ya yi magana so ɗaya ba zai zamo ɗaya da wanda ya yi so biyu ba wanda ya gaya wa mutum ɗaya ba zai zamo ɗaya da wanda ya tara jama'a sannan ya gaya musu ba wanda bayan al'amarin ya sauka ma'ana bayan allah ya saukar da bara'ar tata ba zai zamo ɗaya idan ya zamanto ya yadda da wanke wadda Allah maɗaukakin sarki ya mata da wanda ya ci gaba da dogewa ba don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce li kullum ri'in minhum maktasaba min al-ithm da kowa daga cikin wancan usba din kowa yana da abin da ya samu gwargwadon laifin da ya aikata gwargwadon girmansa gwargwadon yadda zai samu nasibinsa na azaba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wallati tawalla kibrahu minhum wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim wanda ya zamanto shine ya dauki gabarar al'amarin ya zamanto shine jagaba wanda ya fi daukar ragama a nan gurin malamai suka ce wallazi tawalla kibrahu ana nufin abdullahi bin ubay bin salul domin shine ya fara kirar magana shine ya yada ta shine ya kutukutu ya kutungila ya samar da al'amarin ya jefa shakka a cikin zukatan muminai shine ya dinga kwazawa yana yayatawa da haka shine wallazi tawalla kibarahu minhum wannan shine abin da galibin malamai suka tafi akan shi na cewa wallazi tawalla kibarahu minhum ana nufin Abdullahi bin Ubay bin Salul bisa ga nassin hadisin da Nana Aisha radiyallahu anha ta faɗi da kanta wanda mun karanta riwayar hadisin a jiya inda ta nuna cewa wallazi tawalla kibrahu minhum shine abdullahi bin ubay bin salul amma kuma akwai wani kaulin wanda wasu suka tafi akan cewa wanda ake nufi da wallazi tawalla kibrahu to ana magana ne akan hassan bin thabit ibn kathir da ya kawo wannan kaulin sai ya ce wa huwa qaulun gharibun assalam ya ce wannan kauli ne garibi mana a ce abhassan bin thabit allah maɗaukakin sarki yake nufi a nan kauli ne garibi domin ya ce ba don cewa riwayar ta zo ma a cikin bukhari ba to da ba ma za a yi lura da ita ba ba don cewa riwayar ta zo a cikin sahihul bukhari ba ibn kathir rahmatullahi alaihi yace to da ba ma za a yi lura da ita ba to amma ta zo a cikin mafi ingancin littafi na hadisi don haka sai ce to kawo ta zai iya ba da wata fa'ida ta wata fuskoki amma dai mu sani cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da falala irin tasu suna da matsayi irin nasu suna da ɗaukaka sha'ani irin nasu da haka faɗin wallazi ta wallaki barahu kai tsaye akan Hassan bin Thabit malamai suke cewa akwai a bukatar a yi lura akan wannan magana ta iya yiwuwa ta samu mafita ta wasu fuskoki domin ya isha Hassan bin Thabit falala da ɗaukaka sha'ani cewa me yana kasancewa kamar yadda jiya muka faɗa da anana Aisha da kanta ta faɗa cewa yana yin waƙe wanda yake yin yabo yake kuma ba da ansa ga waɗanda suke cushe ko suke izgili ga maza Allah sallallahu Alaihi wasallam. kuma wannan abun kamar yadda na faɗa tun ajiya cewa al'amari ne wanda da ya faru na na Aisha radiyallahu anha bata kullaci Hassan bin Thabit a cikin zuciyarta game da wannan sha'ani ba bata ɗauka cewa a wani abu ya gifta a tsakaninsu da za a yi ta ƙulla gaba ko alaƙa ta yanke ba shi yasa har ya zamanto cewa masruq yake cewa ya hakaito hadisi inda yake faɗa cewa ko mu ce asar ya hakaito asar inda yake cewa nana Aisha wata rana tana zaune a gidanta sai Hassan bin Thabit ya nemi izinin ya shigo gurinta ma'ana ya zo gurinta ta iya yiwuwa da wata tattaunawa ko wani abu makamancin haka sai ta bashi dama ta ce a ce ya shigo sai masruq yake mamaki irin me zaki kuma da wane wace magana zaki da shi ya zaki bashi dama ya shigo gurinki a ta'zanina li hadha yadkhulu alayki shin har zaki bawa yanzu mutum kamar wannan dama ya shigo gurinki shi yana ganin duk girman abin da wanan nan yayi miki amma ki bashi dama ki ce ya shigo gurinki bayan Allah madaukakin sarki ya ce wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim shi a gurin masruq ya dauka ko yana da fahimtar cewa abin da ya faru ya kamata na Aisha ma ta dakatar da wata mu'amala mai zurfi da Hassan bin Thabit radiyallahu anhu kuma a fahimtar sa wannan wallazi tawalla kibrahu minhum law azabun azim kamar ta shafe shi ne na Aisha sai ta ce wa ayyu azabin ashaddu min al'ama wace azaba ce tafi ko take sama da makanta lokacin shi Hassan bin Thabit Allah ya jarabce shi da makanta ma'ana ganinsa ya tafi sai ta ce sai shi mai a masaruƙi ke cewa la'adun Allah an yi ja'ala zalika huwa al'azabul azim ta iya yiwuwa Allah ya sanya wannan ya zamanto shi ne azabun azim ɗin da Allah ya ce waɗanda suka aikata haka ɗin yana cikin suna ciki da haka sai ta kuma cewa na na Aisha innahu kana yunafihu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda yake ba da kariya ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga kenan ita a gurinta duk girman abin nan da ya faru mutum ne da yake ba da kariya ga manzan Allah da haka ita a gurinta me wannan ya shafe ko menene girman abin dai kuma wannan shine hakikanin imani na gaskiya duk yanda kake da matsala da mutum ko kake da sabanin ra'ayi ko rashin fahimta ko ma menene wannan mutumin mai son Allah da manzansa ne mai ba da kariya ga abin da ya shafi kiyaye mutunci da daraja ta addini to ya kamata ka fifita wannan daraja da yake da ita sama da sabanin da yake a tsakaninku haka nana Aisha ta faɗa haka kuma akwai riwaya da ta nuna cewa har yana yi wa nana Aisha waƙi na yabo wanda yake nuna cewa abin nan da aka jefe ta da shi ƙarya ne kai ya ma zamanto wani matsayi ne a gare ta na musamman bayan aukuwar wannan abin yadda Allah madaukakin sarki ya wanke ta yana cewa hasanun razanun ma tuzannu bi ribatin wa tusbihu gharsa min luhumil ghawafili abin da yake cewa wai shine hasanun razanun afifa kamammiya wadda take mai matsayi na musamman wadda ba za a tuhume ta bisa shakka ba abinda aka yi mata saboda tsabar kame wata da mutuncinta an munata mata zato amma Allah madaukakin sarki ya wanke ta ya ɗaukaka sha'aninta wa tusbihu gharsa min luhumil ghawafili kamar yanda tana wayar gari tana mai zamantowa tana jin yunwa akan mai cin naman yan uwanta mata muminai wanda basu san hawa ba basu san sauka ba kamar yana nuna cewa na Aisha harshen ta atsarkake ke ga jifan muminai mata yan uwanta harshen ta atsarkake ke daga cin naman muminai kamar yadda muka sani Allah madaukakin sarki ya riga da ya nuna cewa riba tana kwatankwacin cin nama ne ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita da haka sai Hassan ya yabi na Aisha akan wannan a matsayi ko wannan ɗabi'a da take da ita ta kame harshenta da kame mutuncinta darajarta wanda wannan ya nuna ƙarar cewa ne ya yadda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar na wanke na na Aisha kazalika akwai riwayar ita ma da ta zo da kwatankwacin wannan ta da take nuna cewa kamar wallazi ta wallaki barahu ana nufin shi a wadda Imam Tabari ya fitar da ita shi ma a ƙarƙashin tafsirin wannan aya da ake ce mata wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim sai ta ce alaysa qad asabahu azabun azim to ba shi an riga an saukar mishi da azabun azim din ba wannan azaba mai radadi din mai girma ya an riga an mishi ita alaysa qad zahaba basar idan idanunsa ganinsa ba ya tafi ba ma'ana tana ganin cewa wannan hukunci da Allah madaukakin sarki ya saukar mishi ya zamanto kamar wannan shine azabar da Allah yake nufi da ita sannan ta ce wa kunna bisayf sannan an kai mishi sara da takobi anan tana magana ne akan sara ko duka da Safwan ibn Mu'attil ya kai mishi lokacin da aka zo aka bashi labarin ga abin da yake faruwa kuma an ji daga bakin Hassan bin Thabit sai bacin rai ya dauke shi ya jefe shi da wannan al'amari tsakanin shi na Aisha sai ya tafi gadan-gadan ga Hassan bin Sabit da takobi a hannunsa tace to da haka ai wannan wannan azaba ai an gama yi mishi ita ga ta nan Allah ya dauke masa ganinsa kuma lokacin da yayi wannan abun ga abin da Safwan yayi mishi wa kada an yaqtulahu ba dan an kwace shi ba ba dan Allah ya kiyaye ba to da watakila ma ya karshi saboda yanda ya kai mishi wannan dan haka dai abinda nake so mu gane anan kamar yadda imam ibn kathir ya faɗa ba don wannan ƙarin fa'ida da nake so mu fita da ita ba ta cewa akwai kyakkyawar alaƙa da nana aisha da hassan bin sabit bayan aukuwar wannan abin kai har ma ya kasance cikin masu yi mata abiyat ma'ana waƙe wanda yake nuna daraja da kimata to da ba ma za a juya a kalli wannan asar ɗin a daidai wannan gabar ba na cewa ana nufin wallazi tawalla kibrahu shi ake nufi domin asar din na na Aisha da ta rawaito take cewa da bakin ta wallazi tawalla kibrahu shine Abdullah ibn Ubay bin Salul ya nuna cewa kai tsaye shi din ake nufi ba wanin sa ba kamar yadda suke faɗa din Hassan bin Thabit da yake riwaya ce ingantacciya a cikin Bukhari Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa laula id sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin ina ma a ce ina ma a ce lokacin da kuka ji wannan al'amari dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra muminai maza da muminai mata sun kyautata wa kawunansu zato wa qalu hadha ifkum mubin suka ce wannan ba komai bane ba illa kage ne mabayyani kage ne ƙarya ce bayyananniya hakan ba zai auku ba ina ma lokacin da wannan labari ya zo muku marar daɗi akan nana Aisha radiyallahu anha da abin da aka yi mata na jifa da ma haka kuka yi istami'tumuhu lokacin da kuka ji wannan magana dhannal mu'minuna wal mu'minat mu'minai maza da mu'minai mata sai su kyautata zato wanda wannan shine dama koyarwa ta musulunci mu'minai su kyautata wa junan su zato gwargwadon iya halin abin da za su iya kaiwa makwarar geji a kansa duk yanda zaka ba wa dan uwanka mafita ta alkhairi akan wani abu da zai faru da zai kai mishi iya mishi zato akan sa to kai masa zaton alkhairi gwargwadon hali wannan shine ɗabi'a ta imani malamai akan faɗin zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira suna da maganganu guda biyu magana ta farko kamar yadda imam ibn kathir rahmatullahi alaihi ya kawo wannan yace ai qasu zalikal kalam ala anfusihim ina ma a ce lokacin da labarin ya zo musu sun kwatanta wannan al'amarin a kan kinkaran kansu ma'ana da aka ce na na aisha ta aikata kaza sai su auna a kansu su gani su za su yi haka to inda ke a karan kanki ba za ki ba to na na aisha min babi aula domin kasancewar matsayi da darajar da take a kanta wannan abun ma bai dace da ita ba bai cancanta da ita ba ma da haka a gare ta ya fi munata ma sama da karan kanka ko karan kanki a matsayinki na mumina da haka Allah ya ce zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira ai su yi wa kansu zato na alkhairi yanda suka yi wa kansu zaton alkhairin nan to shine sai su kwatanta kuma yafi zamantowa ya munana a jefa wannan zato ga nana Aisha radiyallahu anha kuma wannan zai dace da riwayar nan wadda ta zo daga wadda aka haka ito cewa abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu yana zaune tare da matarsa ya dawo gida irin dai ɗabi'a ta mata la'alla in miji ya dawo za a ɗan tattauna akan wasu abubuwa da ka iya kaiwa su kawo a cikin gari ko wani abu makamancin haka da haka sai take ce mishi ka ji abin da ake cewa akan aisha matar shi kenan sai abu ayyub al-ansari ya ce na'am wa zalikal kadhibu eh naji wannan kuma ba komai bane ba face ƙarya kai tsaye babu wani raba kafa ba wani tunani ba kai tsaye ce me wa zalikal kadhib wannan ƙarya ce sai kuma ce ma da ita akunti fa'ilatan zalika ya umma ayyub shinke maman ayyub zaki aikata haka sai ta ce la wallahi ma kuntu la af'alahu wallahi ba zan aikata haka ba sai ce fa'aishatu wallahi khairun minki aisha radiyallahu anha yace to tafi ki alkhairi idan har ke kina ganin kin kyamaci wannan ɗabi'ar kin kyamaci wannan aikin a matsayin ki na matar abi ayyu to ina ga nana aisha wadda take matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tafi ki alkhairi dan haka za ta fi ki kyamatar wannan abun ballantana ma har a ce ta kai ga aikata shi da haka zannal mu'minuna wal mu'minat anan a bisa wannan magana da kawo wannan asar ya nuna cewa mi a kyautata wa mi juna zato a kyautata wa muminai zato ta fannin cewa kai dinnan yanda ka auna abin akan ka kana ganin ba za ka yi ba tona na Aisha radiyallahu anha ita tafi cancanta da kyautata mata wannan zato magana ta biyu kuma shine fadin malamai cewa bi anfusihim ana nufin muminai su kyautata wa karan kansu zato ba wai su yi kiyasi da kansu ake nufi ba a'a kasancewar su muminai yan uwan juna kasancewar su muminai kamar jiki guda ɗaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna don haka ka kyautata wa ɗan uwanka zato kamar yadda zaka kyautata wa kanka wancan kiyasi zaka idan ni ba zan iya ba to na na Aisha min babi aula amma wannan fa dama kuɗin abu ɗaya ne shi isa Allah ya ce zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira su kyautata wa karan kansu domin kika kyautata wa ƴar uwarki zato kamar cewa kin kyautata wa kanki zato ne domin mu'mine gaba ɗayan su kamar rai ce guda ɗaya shi isa Allah madaukakin sarki ya ringa amfani da irin wannan usluban a cikin alqur'ani wanda yake nuna cewa mu'minai abu ɗaya ne wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku idan aka koma tafsirin wannan ayar ba ana magana bane akan kashe kai karan kai sai dai me kada ku kashe junanku Allah madaukake sarki da yace fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum ku yi wa kawunanku sallama wala talmizu anfusakum kada ku yi zindan kawunanku mutun zai zo dan zindan kansa ba zai yi ba amma kada ki zindan yar uwarki musulma kamar yanda cewa ne kada ki zindan kanki dan haka ke da ita din abu guda ne shi sa Allah yake mai da lamirin akan karan kanku dan ki san cewa duk abin da kika yi wa yar uwarki musulma ko mumina kamar kin yi wa karan kanki ne hadisin manzon Allah ya fito mana da misali fili مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسحر manzo Allah ya nuna cewa muminai a tsakaninsu a ɓangaren jin tausayin juna a ɓangaren ƙauna a ɓangaren jin ƙai a ɓangaren taimakekeniya a ɓangaren a ƙarfafa juna a ɓangaren duk wasu abubuwa da yake nuna ‘yan uwantaka to kamar me jiki ne guda ɗaya idan ɓangare ya taɓu to ragowar jiki ɗin ga baki ɗaya zai taɓu da haka sai mu gane cewa a nan gurin zannan mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira a duka fassarorin nan guda biyu zai hau in ma dai kai kiyasi a karan kanka in ma kuma Allah ya hane ka da cewa ne kada ka muna ta zato ga yan uwanka domin in kai kamar kayi da kanka ne da haka sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa qalu hadha ifkum mubin su ce wannan ba wani abu bane ba face kire wanda yake bayyananne ya zamanto muminai lokacin da wannan abin ya zo musu su ce wannan ba komai bane ba illa ƙarya ce wadda take ƙirƙirarriya da aka yi ta kuma a bayyane me yasa Allah madaukakin sarki ce ifkun mubin malamai anan gurin suka ce ai kadhibun zahirun ƙarya ce wadda take a fili take tar akan ummul mu'minin na Aisha da ba ta daukan ma shakka ibnu kathir a nan gurin yake cewa zuwan na na aisha radiyallahu anha akan abin hawa a daidai wannan lokacin tare da safwan ta salam yau da allah su dan duba mana abin nan kamar yadda na ce ibn kafir rahmatullahi alai a nan gurin ya kawo magana wadda take mai kama hankali da ta dace da fadin allah maɗaukakin sarki haza ifkun mubin ƙarya ce ko ƙire ne wanda yake a bayyane ya ce a fili yake zuwan nana aisha radiyallahu anha da safwan a daidai wannan lokaci a rana ba a dare ba tana kan abin hawan bata sauka ta yi raɓe-raɓe ko ta ɓuya ba a cikin mutane ba sai da suka kirdaji lokacin da mutane la'alla sun kokoma cikin gidaje sannan suka shigo a ɓoye suna sanda ba dalili ne da zai nuna maka ne babu wani shakka a lamarinsu su kai tsaye suka yi a wannan al'amari wanda ya yi laifi wanda ya abin da yake ɓoyewa za ka gani yana ƙoƙarin ya kare domin ya san me yana so ya ba kansa kariya mazala shi al'ismu ma haka fi nafsik ko karinta an yattale alayhin nas ba su ɓoye ba su kai tsaye suka shigo garin madina a daidai wannan lokacin da sun san cewa kowa yana nan kuma kowa yana ganin su don haka wannan sai ya dace da faɗin allah ifkun mubin ƙarya ce bayyananniya domin ba ta dace da aikin da suka yi ba sai allah maɗaukakin sarki ya kuma cewa laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada ina ma da sun zo da shaidun nan guda hudu da allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa duk wanda ya yi ne innal ladina yarmuna al muhsanati ثم لم يأتوا بأربعة شهداء da haka me yasa basu zo da shaidu guda hudu akan wannan da'awa da suka yi ba akan wannan kage ko jifa da suka yi da sun da ma sun zo da shaidu guda hudu wanda za su nuna gaskiyar wannan abin da suke da'awa to amma me fa id lam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika 'inda Allahi humul kadhibun da ya kasance ba su zo da wannan shaidu guda hudu ba sai suka kasance mu matsayinsu matsayin makaryata ne a gurin Allah maɗaukakin sarki da haka Allah ya musu hukunci da cewa su fajirai ne waɗanda suka kirki wannan abu suka kira shi akan nana Aisha radiyallahu anha lallai dai yau sai an yi kokarin a samu mana masu kula da abin nan su duba mana gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fi duniya wal akhirah ba dan falalar Allah madaukakin sarki ba da jin kansa da tausayinsa a gare ku a gidan duniya da kuma lahira to da me lamassakum fima afattum fihi azabun azim da asaba mai radadi mai girma ta same ku saboda abin da kuka kutsa kawunan ku a ciki saboda abin da kuka sa kanku a ciki na ambata na na Aisha da wannan al'amari mai girma mai muni abin kyama ba dan Allah ya yi rahama ba ya ji kanku ba ya karbi tubanku ku muminai da kuka tuba an yi muku haji ya zamanto muku kaffara da kankarar wannan abin da kuka yi sai ya zamanto ya yi muku yafiya ya muku gafara saboda ku muminai ne kun yi imani da shi wannan wani nau'i ne na kuskure da kuka fada a ciki kuma Allah ya saukar da hukunci a kanku a kan wannan kuskure an yi muku wannan hukunci ya zamanto muku kafara kun yi imani da wankewar da Allah ya saukar da ita ga nana Aisha to da ne lamassakum fima afattum fihi azabun azim ba dan haka ba da wannan kutsa kai da kuka yi cikin wannan al'amari to da ya zame muku me dalili ne da za ku samu me azaba wadda take mai girman gaske a nan gurin malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki yana magana ne akan wanda suka fada cikin wannan al'amari waɗanda suke masu imani kamar yadda yake ga misbah da hassan da hamna bintu jahsh yar uwar zainab bintu jahsh amma wanda suka fada cikin wannan al'amarin cikin munafukai kamar abdullahi bin ubay bin salul da ma duk wanda ya taimaka mishi wanda ya bada gudunmuwa gurin yada wannan abun ko kirkirar su to ba su Allah maɗaukakin sarki yake nufi a wannan aya ba domin su ba su da imanin da zai zaman tomi Allah madaukakin sarki ya dube su saboda shi ba su da imanin da zai ingiza su su nemi yafiyar Allah madaukakin sarki akan wannan al'amari da suka da haka ta kowace fuska ba su hau wannan ayar ba Allah madaukakin sarki yana magana ne akan waɗanda suka kasance bayan Allah ne da suke muminai kuma suka yadda da abin da Allah ya saukar na tsarkake na na Aisha radiyallahu anha wa ardaha akan wannan lifi sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba cewa id talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'inda Allah 'azim id talaqawnahu bi alsinatikum lokacin da kuke bayayeniyar wannan magana da bakunan ku akan harsunan ku wane ya gaya wa wani wane ya ce ya ji daga wani yan gidan suwance su ce daga gidan suwance muke ciki id talaqawnahu kuna ta me bayayyeniyar wannan labari a tsakaninku a nan malamai suka wanda suke na ƙira'at sun karanta wannan kalma da iltala ƙaunahu bi alsinatikum wannan shine abin da yake a mafiyarin jaye na malamai na ƙira'at suna karantawa amma akwai ƙira'a da ta zo iltaliƙunahu bi alsinatikum taliqunahu wannan kuma riwaya ce ingantacciya da ta zo a cikin sahih bukhari daga nana aisha radiyallahu anha cewa tana karanta wannan kalima a haka taliqunahu ma'anar taliqunahu yana nufin ƙarya wadda mutum ya ci gaba da tabbata a kanta ƙarya wadda mutum ya ji ga gaskiya ta bayyana amma ya ci gaba da dogewa yana ƙara ba da wannan labarin ƙaryar suka ce larabawa suna cewa walaƙa fulanin fisayi wane ya ci gaba da tafiya a kan wata hanya wadda aka sani ko ake so a buga misali da ita sai a ce walaka ya yi riko da wannan hanya ya ci gaba da tafiya a kanta na haka ma'abocin wannan labari ya ci gaba da nanata labarin bayan cewa ya san abin da yake faɗa akan harshensa ba yi da tabbas a kansa amma kamar yadda na faɗa riwayar jumhur ita ce iz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum kuma kuke faɗa da bakunanku ma laysa lakum bihi ilmun abin da ba ku da ilimi a kansa domin ba su gani ba ba su gani da zahirin idansu ko sun ji da kunnuwansu ba labari ne wane ya gaya wane wane ya gaya wane a nan da Allah maɗaukakin sarki ya ce wata ƙolo na bi afwahikum kuke faɗa da bakunanku ɗan adam akan abin da aka sani na ɗabi'a yana magana ne da me da baki amma sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wata ƙolo na bi afwahikum kuke faɗa da bakunanku malamai suke faɗa a ƙarƙashin wannan da yake nuna wasu hikimomi na alkur'ani da abubuwa da malamai suke gudanarwa na istinbatat da zai nuna maka ƙarin cewa lallai alkur'ani littafi ne wanda yake cike da hikima da azanci a cikinsa suka ce faɗin allah maɗaukakin sarki wata kulu na bi afwahikum yana ɗaukan abubuwa kamar haka abu na farko suka ce galibi a mafi yawan lokuta magana takan kasance da baki wannan shine mafi galibi amma fa akwai wasu lokutan da akan yi magana da zuci Allah madaukakin sarki yace wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul suke fada a cikin zukatansu a cikin rayukansu ma'ana ba su furta da me da baki ba wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allahu bima naqul da haka sai malamai suka ce anan Allah madaukakin sarki ya nuna wa yaqul wa taquluna bi afwahikum dan kar ma mai tunani yayi tunanin maganar ko ta kila a zuci suka yi ba da baki suka yi ta ba shi sa Allah ya fito da abin karar dan a gane cewa ne da bakunansu da harsunansu suka rinka furta wannan kalmomi akan nana Aisha radiyallahu anha taujihi na biyu da malamai suke yi a nan suke cewa idan ya zamanto magana mutum ya yi ta akan harshensa amma a zuciyarsa shi da kansa ya san abin da yake faɗa ba gaskiya bane ba ko abu ne da yake cike da shakka to larabawa sukan yi amfani da irin wannan uslubin magana wadda take ba ta da madogara magana wadda take ba ta da hakika to ita ce alƙaulu bil fahi magana kawai da baki amma babu mai ƙudiri na zuci babu gaskiya ba madogara a wannan magana kamar dai kawai mutum ya zo ya magana ya ce kaza ya faɗa abu wanda yake ba haka baki ce wannan magana ce kawai to ai da ma magana ce amma me yasa me ake nufi da idan an ce magana ce kawai ana nufin me ba gaskiya bace ba bata da tushe da haka da Allah ya ce wata quluna bi afwahikum kuke fada da bakunan ku magana wadda take bata da tushe bata da kanshi na gaskiya kuma wannan zai dace da ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani da Allah ya amfani da irin wannan uslubin daga ciki akwai fadin Allah madaukakin sarki wal ya'lam allazina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم سنا فداد باكنا سعبون دمي ba a cikin zukatansu yake ba wallahu a'lamu bima yaktumun Allah madaukakin sarki shine mafi sani akan abin da suke boyewa gashi sun fada da baki amma Allah ya ce ni suna fada ne kadai da bakunan su ba abin da yake a cikin zukatansu ba ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna walam tu'min qulubuhum sun fada da baki sun ce amanna amma Allah ya ce mi walam tu'min قلوبهم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون ire-iren wannan uslubin Allah madaukakin sarki yana amfani da shi a cikin alkur'ani domin nuna mai maganar kadai ta tsaya ne a zallan harshe a baki kawai amma ba ta da wani tushe ko asali ko gaskiya daga zuci da haka sai suka ce Allah ya ce ni wa yaquluna bi afwahikum kuna fada da bakunan ku abinda ku kun san ba ku da wata madogara ta hakika akan shi taujihi na uku da malamai suke yi a fadin Allah wa taquluna bi afwahikum suka ce suna fada suna masu cika baki da kambama al'amarin wanda wannan dabi'a ce galibi ta mutumin da yake da dagewa akan abin da ya san cewa bai da gaskiya akai yayi ta nanatawa yana me ake cewa da yana kuri yana cika baki mu akan idan mu fa suka dawo yazo ya sauke ta akan raƙumi yayi kaza suna faɗa kamar me wai hujja ce suke so su tabbatar sai Allah ya ce suna faɗa ne kadai me da bakunan su domin su karfafi abin da suke da awarsa amma ba dan cewa wannan shine gaskiya ba wannan yana daga cikin taujihat masu kyau da malamai suke yi akan wannan faɗi na Allah madaukakin sarki wa yaquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm da haka kuna faɗa da bakunanku abinda ba ku da tabbas a kan shi ba ku da dalili ba ku da hujja abinda ba a yi shi ba ba a some shi ba kuna hakikan cewa kuna dagewa a kansa saboda a yadda da gaskiyar abinda kuke faɗa kuna faɗa abinda kuma a zuciyarku kun san zai yi wahalar gaske hakan ya auku ma laisa lakum bihi ilm abinda ba ku da ilimi ba ku da sani akai ba ai akan idan ku ba kuma ba ku da tabbaci akai wa tahsabunahu hayyina kuna daukan cewa wannan al'amarin ba komai bane ba kawai karar da labari ne ni ma ji ne an faɗa na karar to ai wannan ba wani abu bane ba mai girma ni fa ba ni da ni kawai ji ne su wance sun faɗa ni ma na faɗa wa huwa indallahi azim alhalin a gurin Allah madaukakin sarki al'amari ne mai girman gaske kazafi a karan kansa al'amari ne mai girma ka yi shi ga wanda yake bari ne wanda yake afif ne wanda bai aikata ba kamar yadda mun riga da mun faɗa mun tattauna akan wannan a ayoyin da suka gabata to ina kuma ga a zo kan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar fiyayyen halitta wanda yake cika makin annabawa sayyidu waladi adam gabaki daya a ce matarsa idan Allah madaukakin sarki bai kaddara haka ya kasance ga ɗaya daga cikin annabawa da suka gabata ba cewa matayensu su zamanto masu bin maza a waje to ina ga wanda yake mafificin halitta baki ɗaya kai ka san wannan abu ne da dole ya zamanto cewa al'amari ne da ba zai yiwu ba domin maza Allah sallallahu alaihi wasallama dan gata ne a gurin Allah kuma Allah yana kishinsa don haka ba zai bar abin da zai taɓa mutuncinsa musamman akan irin wannan bangaren ba wata sabuna hayyinan wa huwa inda Allah azim wannan yana daga cikin abubuwa da yawa da suke damun al'umma a yanzu kalmomi irin wannan ba a daukan su wasu abubuwa masu girma sai kaga nan da nan za a furta su ana ganin kawai ai labari ne ai to ina kullum fa bata dawowa gida wallahi da wuri sai karfe kaza wannan kadai hujja ce ba hujja bace ba shi yasa hadisi ya inganta daga cikin sahih bukhari da muslim inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi nari ab'ada ma bayna as-sama'i wal ard mutun zai iya yin ya furta wata kalma wanda yake yana ganin wannan kalmar da zai furta ta kalma ce da za ta ja mishi fushin Allah madaukakin sarki kalma ce da Allah madaukakin sarki bai yadda da ita ba bai halatta ta ba amma ne la yulqi laha balan bai bada hankalinsa akan wannan bai yana ganin ba wani abu ya furta ba amma kuma sai ta zamanto mai ta turmuza shi a cikin wuta sama da nisan da yake tsakanin sararin samaniya da kasai wannan kadai ya isa nuna mana mai lallai mutum yayi kokarin kiyaye harshensa anas bin malik radiyallahu anhu adimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin anas fa mana mai lokacin tabi'ai ko sahabbai suna nan a raye domin anas yana daga cikin sahabbai waɗanda suka zamanto sun ɗauki lokaci mai tsayi bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin su rasu to bari ku ji maganar da anas yake faɗa tun a wancan lokacin yace ku kun kasance kuna aikata wasu ayyuka waɗanda a idanunku kuna ganinsu sirantarsu da ƙanƙantarsu kwatankwacin silin gashi kuke ganinsu mana kuna ganin wannan ba komai ba ne ba idan kun aikata ya ce amma mu a lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mun kasance muna lissafa su daga cikin almubiqat laifuka masu halakarwa masu nitsarwa cikin azabar Allah to Anas ya faɗa haka a lokacinsa ina ga yanzu abubuwa irin waɗannan ana ganin su ba komai ba ne ba a rika fadawa cikinsu amma kuma allah maɗaukakin sarki ya ce wata sabu na hayyina wa huwa inda allah azim ana ɗaukan annan al'amari muminai a lokacin da ake ta ba da labari a tsakani a cikin garin madina ana ganin kawai kamar labari ne amma wannan al'amari mai girma ne a gurin allah maɗaukakin sarki na malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله عن أن تعودوا لمثله أبدا ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم
na saka da alkhairi allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da ladattar da muminai da irin ladubban da ya kamata su siffanta da shi sa'ilin da duk irin wannan al'amari ya kuma aukuwa ladabi na farko shine ne laula iz sami'tumuhu dhanna almu'minuna ina ma da kuka ji wannan al'amari kun kasance kun kyautata wa junanku kun kyautata wa kawunanku zato ladabi na biyu da Allah madaukakin sarki ya kuma faɗa shi ne laula istami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha ina ma yayin da kuka ji shi ma'ana shi wannan kage da aka furta da jifa da aka yi wa nana Aisha kun ce bai dace da mu mu yi irin wannan magana ba kun ɗauka cewa ba za ku sanya bakunan ku a irin waɗannan maganganu ba saboda tsare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsare mutuncin junanku a matsayinku na muminai bai kamata ku jefi junanku akan abin da ba ku da shakka akan shi ba sai Allah madaukakin sarki ya ce ina ma da kuka ji ba ku tattauna ba ba kuma yadda al'amarin ya zamanto abin da za ku rika tattaunawa a tsakanin kuwa ne yana gaya na ba ko a zauna a majalisa ko a wani guri a yi fashin baki a kansa ba ina ma ba ku ɗauka haka ba kultun ma ya kunu lada sai ku ce mu kan bai dace a gare mu ma mu furta komai akan wannan maganar ba ku bar abin a ranku ko da ya riski kunnuwanku domin galibi abin da yake yana a cikin zuciya Allah maɗaukakin sarki yana yafe wa bayansa shi sama da abin da suka furta suka aikata hadithi ingantacce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wanda hadithi ne da Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi cewa Allah maɗaukakin sarki yana yafe yana kyale abin da yake na daga al'ummarsa da abin da suka furta a cikin zukatansu matukar ba su furta da bakunansu ko sun aikata ba da haka da kuka ji wannan labari ya risi kunnan ku ina ma kun yi shiru ba ku karar da labarin kun mai da shi abin tattaunawa ba bayan ma haka kuka ce subhanaka tsarki ya tabbata ga Allah ai wannan kage ne babba ina ma haka kuka ji a kanku cewa bai dace mu furta wannan kalmomi ba tsarki ya tabbata ga Allah ya za a yi a ce wannan al'amarin ya auku ga uwar muminai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan ladabi na me kenan na biyu da Allah maɗaukakin sarki ya ladabtar da muminai akan ina ma da kaza su kai to duk abinda aka ce ina ma me ake nufi in irinsa ya kuma aukuwa to ga abinda ake ladabtar da kai ko ake umarni da kai sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya'izukumullahu an ta'udu limithlihi abada Allah maɗaukakin sarki yana hana ku yana jan kunnanku yana haninku da cewa kada ku kuma aikata kwatankwaci ko makamancin haka har abada ko da a nan gaba wani abu zai zo ya kuma faruwa to ya izukumullahu an ta'udu limithlihi abada Allah madaukakin sarki yana hanar ku da cewa kada ku kuma komawa irin wancan aikin da kuka yi wancan na baya ba ku san abin da ya kamata ku yi ba ko kuma kun sani amma shedan ya rinjaye ku kun fada abin da kuka fada to yanzu Allah ya kuma saukar da ayoyi wanda ya ja hankalinku ya wa'azantar da ku akan cewa kar ku kuma aikata haka yayi muku gargadi da cewa idan irin haka ta kuma faruwa to kar ku kuma aikata abin da ya wuce in kuntum mu'minin idan fa har kun kasance kun yi imani da Allah madaukakin sarki kun yi imani da shari'arsa kuna girmama manzansa kuna daukan duk abin da shari'a ta zo da shi da muhimmanci to kada ku kuma aikata haka wa yubayyinu Allahu lakumul ayat Allah madaukakin sarki yana bayyana muku ayoyi Allah yana fito muku da komai a fili ku gane ku fahimta ayoyin nan da Allah madaukakin sarki ya furta ko ya saukar ayoyi ne waɗanda suke mabayyana ma'ana ba wani abu bane wanda sai an sha dogon fashin baki a kansa abinda Allah yake so ya isar muku na sako a bayyana yake wallahu alimun hakim Allah madaukakin sarki masani ne wanda saninsa yake ya game komai ya fi ku sanin abin da ya dace da karan kawunanku ya fi ku sanin abin da zai zamanto maslaha ne gare ku wasu ya kulla shay'in ilma ilminsa ya karaɗe komai don haka wallahu alimun hakim Allah maɗaukakin sarki masani ne akan abin da ya dace da ku sannan kuma mai hikima ne gurin hukunce-hukunce da yake saukar muku ta yadda duk hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar muku to ku ɗauka cewa wannan hukunci shine ya dace da ku domin yana cike da hikimar Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yanzu ga wani ladabin Allah madaukakin sarki ya kuma fada a karo na uku duk wanda yake wannan labari ya riske su ya zamanto ya shiga kunnuwansu kuma sannan ya zauna a cikin hankulansu to kada ne su yi yawaita magana a kan shi kada su yada shi domin me lallai waɗanda suke son yaduwar mummunan abu alfasha a cikin waɗanda suka yi imani a cikin muminai a tsakankanin society na muminai waɗanda suke so alfasha ta rika yaduwa to su sani cewa suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira Allah madaukakin sarki ba zai kyale masu irin wannan ɗabi'a ba zai tanadar musu da azaba wadda take mai raɗaɗi tun a gidan duniya sannan kuma mai a lahira kuma su je su tadda sakamakon abin da suka aikata matukar sun kasance ba su tuba ga Allah madaukakin sarki ba don haka Allah ya ce innal ladina yuhibbuna an tashi alfahisha sanu dai waɗanda suke so alfasha ta fito fili ta yadu ta rarraba su kwaza ta a cikin muminai lahum azabun alimun suna da azaba wadda take mai radadi fi duniya tun a gidan duniya wannan azaba mai radadi malamai suka ce ita ce haddi da Allah madaukakin sarki ya shar'anta da ayi musu kuma ta iya yiwa hakki na wannan abin da suka aikata ya bibiye su kamar yadda muka faɗa a asar ɗin ɗazu na cewa na Aisha radiyallahu anha ta ce wa ayyu azabin ashaddu min al'ama lokacin da ake magana akan Hassan bin Thabit radiyallahu anhum ajma'in wa fil akhirati bil azab al alim a gobe kiyama kuma su samu azaba wadda take mai radadi matukar basu tuba ga Allah madaukakin sarki akan wannan ba sai Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah madaukakin sarki shine masani shi ya sani ku ba ku sani ba da haka sanin da Allah maɗaukakin sarki yake da shi a kan ku da kan abin da yake maslahar ku da kan abin da ya dace da ku da kan hukunce-hukuncen da suka kamace ku sai ya zama na cewa duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya gaya muku to ku yi ƙoƙari ku yi me ku yi riko da wannan al'amari ku yi ƙoƙari idan Allah ya wa'azantar ya ce a yi ya ce a bari to ku hannu akan abin da ya hanar ku yi akan abin da ya umarni da shi domin me shi ya sani ku ba ku sani da aka hukunce hukunce na shari'a duk sanda suka samu mutum ya yi kokari duk abin da ya hau kansa na hukunci ya yi domin Allah madaukakin sarki ya fi mu sanin hikimar da ya sanya a cikin haka hadisi ya inganta inda aka rawaito daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Thauban yake cewa mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce la tu'zu ibadallahi wala tu'ayyiruhum kada ku cutar da bayan Allah kuma kada ku kunyata su kada ku bi diddikin al'aurarsu ma'ana abin da yake na asirinsu na rayuwarsu abin da yake a ɓoye wanda ba sa so ya zamanto ya fito fili a cikin al'umma wani abu da mutum yake karewa wani aibu da mutum yake da shi baya so ya bayyana to karka matsantawa kanka ka bi diddiki ka ce sai ka jiyo wannan labari ko wannan abin saboda me manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya bi diddigi ya tona asirin dan uwansa yake so sai ya ga aibinsa ya fito ya ya yada a cikin mutane to ya sani cewa Allah madaukakin sarki shi ma zai tona asirinsa har a cikin gidansa ma'ana Allah zai kunyata sa bisa shi ma abin da ya yi aljaza'u min jinsil amal ka bi diddiki kin bi diddikin yar uwarki kin ga wani abu sai so kike sai kin tabbatar ki yi tajassusi ki yi tahassusi ki yi menene duk sai kin samu labari saboda so kike yi sai kin ji hakikanin me take yi ko me ta aikata saboda ki zo ki yada ki kunyata ta to ki sani cewa kin yi wa kanki sainin na cewa ko ba dade ko ba jima ke ma sai Allah madaukakin sarki ya tona asirinki akan wani abu da baki zata ba baki tsammani da haka mu yi kokari mu kiyaye wannan alfarma da muke da ita a tsakaninmu ta imani da kokarin kare mutuncin junanmu akan abin da duk zai zama to taba alfarma ne ta dan uwanmu musulmi Allah madaukakin sarki ya ce wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha raufur rahim kuma ba dan falalar Allah madaukakin sarki gare ku ba da rahamarsa da kuma cewa lallai Allah madaukakin sarki mai tausayi ne mai rahama ne mai jin kai ne domin arrafa malamai suka ce rahmatan wasi'a rahama ce wadda take mai fadi ma'ana lafazin rafa ya fi rahma fadi gurin gamewa da nuna tsananin tausayin da Allah madaukakin sarki yake yi wa bayinsa to ba dan Allah madaukakin sarki yana da wannan sifa a gare ku ba to da me da ba wannan maganar ake ba wannan magana da kuka jefu matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi to da ba wannan ake ba Allah zai sauka muku da hukunci ne mai zafi Allah ba zai ma bude muku kofar da za ku tuba akan wannan al'amarin ba ballantana ku samu tsarkaka ba zai hukunta muku hukunci na haddi ba ballantana ya zamanto muku tsarki da wankewa akan wannan al'amarin sai Allah madaukakin sarki cikin rahamarsa sai ya tabbatar muku da waɗannan hukunce hukunce wanda za su zamanto muku tuba ne da kankara na zunubi akan wannan abu da kuka kasance kuna aikatawa ko kuka aikata ga abin da ya shafi alfarma ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم
Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa a waɗannan ayoyi a cikin wannan sura mai albarka suratun nur ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan ya ku waɗanda suka yi imani kada ku bi hanyoyi na shaitan wa man yattabi' khutuwati shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar wanda kuwa duk ya bi hanyoyin shaidan to lalle shi shaidan umarni yake yi da alfasha da abin kyama ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم بعدن kuma falala Allah a gare ku da rahamarsa ba babu ɗaya daga cikin ku da zai tsarkaka har abada sai dai kuma ashi Allah madaukakin sarki yake tsarkake wanda ya ga dama Allah kuwa mai ji ne kuma masani ne a wannan aya Allah madaukakin sarki yana kira ga muminai bisa wannan al'amari dai da ya faru na jifa da aka yi mawana na Aisha cewa la tattabi'u khutuwati shaitan kada ku bi hanyoyi na shaitan kada bi ku bi umarni kamar Allah madaukakin sarki yana gargadi da jan hankali ga bayinsa muminai akan cewa kada ku sun kuma biye wa rudi na shaitan da abin da shaitan yake zuwa da shi ba wani abu bane ba face me ya'muru bil fahsha'i wal munkar yana kira ne yana jan hankali ne yana jan zuciyar muminai yana kai su zuwa ga cewa su aikata abin da yake alfasha kuma abin kyama wannan abu da suka aikata akan nana Aisha ba abu bane ba mai dadi abu ne abin kyama kuma abin da aka yi jifan da shi abu ne mai na alfasha don haka dama shi shedan wannan abun yake so malamai na tafsiri tun daga magabata sun tafi akan cewa khutuwati shaitan ana nufin ayyuka na shedan ana nufin jan hankali da shedan zai yi imam qatada ma yace dukkanin wani abu wanda yake sunansa sabon Allah to khutuwati shaitan ne hanya ce ta shedan da haka Allah madaukakin sarki ya hani muminai da cewa la tattabi'u khutuwati shaitan inda Allah ya tsaya da umarnin anan kadai ya wadatar amma sai ya ba wa dan adam hujja wadda za ta ƙara nitsar da shi ta ƙara sa shi ya sakankance akan cewa abin da aka hane shi nan to abu ne wanda yake ya dace da maslahar shi sai Allah ya ce wa man yattabi khutuwati shaytan duk wanda ya bi hanyoyi na shedan ya bi jan hankali na shedan da rudin sa to fa ya sani cewa shedan ba wani abu da yake umarni da shi sai abin da yake alfasha da kuma abin kyama da haka anan kamar Allah ya ƙara ba wa ɗan adam hujja wadda zai ƙara samun nutsuwa da ita akan cewa me kada ya bi shedan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalar Allah madaukakin sarki a gare ku ba da rahamarsa ma zaka minkum min ahadin abada to fada babu wanda zai tsarkaka daga wannan abu da aka aikata ba wanda zai tsira to amma cikin rahamarsa sai ya saukar da hukunce-hukunce wanda za su tsarkake ku walakin Allah yi zaki mai ya sha dama can mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki shine mai tsarkake wanda ya ga dama daga cikin bayansa ya tsarkake mutum ya shiryar da shi ya tsarkake mutum ya ɗauke shi daga hanya ta halaka ya tsarkake mutum ya fahimtar da shi kuskuren da ya ko laifin da ya dawo ya tube ya gyara tsakaninsa da Allah ya bar hanya ta halaka duk wannan yana daga cikin nau'ika na tsarkaka da Allah madaukakin sarki ne yake yin su ga wanda ya ga dama a cikin bayinsa sai Allah madaukakin sarki ya ce wallahu sami'un alim Allah madaukakin sarki mai ji ne ga maganganu na bayinsa da suke furtawa sannan kuma alim ne shine masani ga wanda yake a ya san wanda ya dace da ya sanya akan wannan hanya ta shirya din ta iya yiwuwa wanda ke zaki ganin ki mai zaton ka ina ma wani ya kasance ya samu shirya baki sani ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sani don haka shine yake da cikakken ilimi cikakken sani wanda zai sa kowanne a gurbin da ya ga ya ga dama ya dace la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun Allah madaukakin sarki ba a tambayar sa ballantana a tuhume sa akan wani abu da ya aikata amma kuma bayi ababan tambaya ne kuma ababan tuhuma ne idan ya kasance sun aikata abin da yake ya tsallake ka'ida ko dokoki na Allah maɗaukakin sarki tabbas Allah maɗaukakin sarki zai tambaye su akan wannan yanayi na lokaci ba zai ba mu dama mu karasa aya ta gaba ba wala ya tali ulul fadl insha Allah ta'ala za mu kura gobe akan inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai Allah maɗaukakin sarki nake roƙo da ya tara mu da ni da ku baki ɗaya a cikin lada ya ba mu ikon amfana da shi wanda kuma na yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mun kuma ya nusar da mu wannan kuskure wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh